صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم قدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسة البيت لا زال إلا الأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قرب الأقبال فريد داري على اللاجئ هاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري يوم العز وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السراد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأجيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهاء أيامة الشيء ادري لنا بهذا المحضر والتاب به بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yau muna zama na ɗari da goma sha biyar insha Allah saboda muna magana akan abin da Allah ya yi wa Sayyidina Khadir alayhi salatu wassalam ko radiyallahu ta'ala anhu muna cikin wannan zama abin da ya wuce ubangiji yana cewa waya khaluq waya khaluq ma la ta'lamun al khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zinakum waya khaluq ma la ta'lamuna to Allah babu abin da baya yi idan ilimin da Allah ya zuba wa hadir alayhi salatu wassalamu to komi Allah zai iya yi ba abin da Allah baya yi zai yi wanda ka sanin watakila kuma yi wanda baka sani ba domin wala hidu bi ilmihi illa bi ma sha'a ba a yin ihada da ilimin Allah baya yiwa wa ma qawlu tabaraka wa ta'ala hakiyan an hadarin wato akwai hikaya da ta zo daga ubangiji maɗaukaki daga hadaru wa ma fa'altuhu an amri dama can da ya gama wa ma fa'altuhu an amri ban aikata abin da na aikata ba sai da umarni daga ubangiji wato kaga yadda Allah ya faɗa masa aka wa ma fa'altuhu an amri ban aikata abin da na yi don yin kaina ba kenan. To sai shauja ne ce to ma'anan haka Allah ta'ala amarahu bi zalika Ubangiji ne umarce shi fi sirrihi bi ilimin katsa'i a zuciyarsa sirru gaibun ne bi ilimin katsa'i min Allah ta'ala la wasiɗatun bainahu wa bainahu babu wani wasiɗa tsakanin Allah da hadiru kama ƙalar haƙi subhanahu wata'ala kamar yadda ubangiji ya faɗa atainahu rahmatan min indina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma atainahu rahmatan mun kawo masa rahama min indina daga wajenmu wa'allam nahu kuma muka sanar da shi min ladunna daga gare mu ilman kaga wa hadha akbaru dalil wannan yana daga cikin mafi girman dalili ala annahu laysa binabiyyin hadru ba annabi bane iz law kana nabiyan da annabi ne ma qala fi hadha alwasfu da Allah bai siffanta shi da wannan siffa ba ma qala fihi hadha alwasf wala kana yakfi fihi an yuqala an an yuqula da ya isa a ce waje da abdan min ibadina mun samu bawa daga cikin bayinmu ka gani waje da abdan min ibadina kawai Allah haka zai ce waje da abdan min ibadina iya haka kawai Allah zai ce amma ba zai ce atainahu rahmatan min indina tamyizi kenan atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma kaman can waje da abdan min ibadina kaman yadda shirjan yake kafa dalili da maganan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam cewa wa iz qala ibrahim li abihi haka Allah zai ce eh wa iz qala li ibrahim li abihi da azara babansa ne to haka zai ce wa iz qala ibrahim li abihi kaman wajada abdan min ibadina amma tun yace atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma kamar an sake bugawa ne kuma ƙur'ani babu bugawa to wancan kaga wa iz qala ibrahimu li abihi haka ya kamata amma in yace azara to akwai wani abu eh saboda kowa ya sani eh kowa ya sani wa iz qala ibrahimu li abihi sai shiru qur'ani qur'ani babu ba shi da gwari ba gwari amma in ya ce azara to ya yi tamyizi kenan to akwai wani baban kenan akwai wani baban tun da azara ya ambaci azara kamar ahun li abdihi ahun li gairihi ya ne ya ƙulu makanahu waje da babal an ina ka gani wajada ba'dul anbiya'ina li'anna martabatun nubuwati domin martaba na annabta ka hiya kafiyatun fi akhdhil ilmi ta isar cikin karban ilimi anillahi wajen Allah bila wasidatin ba tare da wasida ba ka gani eh to amma kaga ai ya ce atainahu rahmatan amma da ya ce waje da abdannin ibadina ya bashi akan haka to lakana kafiyan fi akadal ilmi an lillahi bila wasilati falamma lam yakun nabiyan da bai zamo annabi ba qala law sai ce wa allamnahu min ladunna ilman yawa wa allamnahu min ladunna ilman faliza qala saboda haka yace wa ma fa'altuhu an amri duk abin da na yi nan ba horo na ba ne ba ni ne na yi kawai danganin dama ba a habara annan laha ta'ala a marahu bi zalika sai ya ba da labarin ubangiji ne ya hore shi da yin abin da ba a zaton ba fi baɗini sirri ka gani cikin baɗini sirrinsa min waje hilƙatsa'i yanke inda la yushakku annahu min min alhaqi subhanahu ba a kokwanto wannan magana ta hadiru ya fito ne daga Allah ba kage bane na'am kama qala jalla jalaluhu fi haqqi halin kamar yadda ubangiji ya yi magana a haƙƙin ƙudan zuma wahiya bakma ga ta nan biya ce ba ta magana aiko take magana shine bakma'u wa suratu ha suranta ka annaha la ta'qilu kamar ba ta da hankali amma kuma Allah ya mata magana ubangiji ya ce وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشونك وأوحى ربك إلى النحل ألا يا وحي وقدن زمائي أن اتخذي من الجبال بيوتا تلك دوسنا سوني جدا دكينكي ومن الشجر تلك بشيوي سوني gidajenki a habara subhanahu wata'ala ubangiji ya ba da labari annan nahala kudan zuma a taha ilmin min ladunhu ilimin dai na Allah ya zo mata ita ma kudan zuman daga Allah ne a taha ilmin min ladunhu ilimin ya zo daga Allah dai ilimin ya zo masa ko من لدنهم fama shakkat ba ta yi kokonto ba annal ahra min indahu lamarin dai daga Allah ne fi ma taf'alahu cikin abin da take aikatawa kuma gashi nan an ga tana yi din tare da bakma'un ne eh bakma'un ne eh kazalika hajar to yadda ilimin ya zo ma ƙudan zuma haka ya zo a hajaru a kujeransa kaga mu'amala ce wa amma ta jarra'ahu ala qatal gulami amma yadda ya tsaya wajen kashe ɗan yaro bila qatal nafsin ba tare da ya kashe wani ba wala zuhura kufurin muharramun babu wani bayyanan kafirci na haramci da ijma'i shari'i da dukkan shari'a min jami'in nabiyin daga dukkan annabawal mursalin da mursalai litudarika jami'an nubu'ati saboda dacewa ga dukkan annabta ala haza a cikin wannan fi jami'i shari'i a cikin dukkan shari'an da aka yi gashi nan yayi amma babu wani abin da za a ce ya yi kafirci ko ya yi wani abu fa kaunu annan laha kasancewan ubangiji ya bi hahu da hadarin Allah ya halatta wa hadarin ne bila nubu'atin ba tare da annabta ba mahalun ya koru li'annal hukumul muqarrara domin hukunci tabbatacce fi shara'i min rusuli cikin sauran littattafan manzanni alaimusa la yanhala a kadau illa bin nubuwati baya tsaruwa wajen kulla shi daga annabta wa amal wulayati amma wulaya falaisa fi quti ha haza quwati ha haza wulaya ba ta da ikon wannan wa huwa shine an ya hadisallahu fiha hukuman qarrarahu fi shara'i Allah zai yi magana wa bawa hukunci ya tabbatar da cikin shari'a wa nubuwati da annabta amma biduni nubuwatin ka tafi a matafiyar annabawan amma kuma kai ba annabi ba ne eh Allah zai maka irin wannan wato gam da ka tarke na ko yawwa falata ta haza lakin zakarnar dalil an ambaci dalili ala adami nubuwati cewa ba annabi ba ne wa zakarna wajen istihalatin an ambaci fuskan korewa na rafa'ul hukumul muqarrari ɗauke hukunci na tabbata fi shara'i cikin sauran shari'o'i wannan bu'ati da annabta fi rutubatul wilayati cikin daraja na wilaya bidun nubu'atin ba tare kuma da annabta ba falazima hina izin sai ya lizimta annahu talaka zalikal hukumu ya gamu da wannan hukuncin minan nabi'i daga annabi lam ya alamuhu Musa amma annabi Musa kuma bai san wannan ba eh alayhi salatu wassalam wa ma qauluna fadin mu yastahilu ala Musa an yakuna nabiyan hadiran ma au fi makani la ya'lamu annahu nabiyan ya koru annabi Musa shine annabi a garin kuma ya zamo ga wani annabi suna tare da shi bai san shi ba mustahilun haza wannan ya koru Allah baya yin haka baya yin haka fi haƙi wa amma in kana nabiyan akhara ga'iban anhu amma in wani annabi ne daban garin su daban wa huwa fi zamanihi yana zamanin sa fala yastahilu an yakuna la ya'lamuhu bai koru ba dan annabin garin Jos bai san annabin garin Bauchi ba wannan zai iya yiwa amma kai ne a garin sarakuna biyu Allah ne turo ku kuma ce ba ku san juna ba a ba ba tsarin Allah ba ne bala sai lan yakun la ya'lamuhu in a wani gari ne bai koru ba dan bai san shi ba fala yahidu muhidin da ilmi lahi ta'ala babu wanda ya sai kewaye da ilimin Allah wassalam ya cika intaha wannan ƙarshen tambayin kenan sa'at biyu ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushidan kenan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ina ma ɗan uwanmu annabi Musa ya ƙara yin haƙuri don ya gamu da waɗansu ulumu da bai sani ba e ina ma ɗan uwanmu annabi Musa ya ƙara yin haƙuri don ya gamu da waɗansu ulumu wanda bai sani ba a ƙara masa ilimi wasu altuhu na tambaye shehu tijjani radiyallahu anhu an ma'ana qawlu ta'ala ilamu annama la hayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasuru fil amwali ba ilamu ka sani annama la hayatu dunya rayuwar duniya la'ibun wa lahawun wasa ne da wargi wa zinatun ado wata fahurun da alfahari bai na kuma tsakanin wata kasuru da waye fi wani kuɗi shi ne kawai wanda shi ake kira duniya ila ƙaulihi har sai uban ya ce wa malhayatu duniya illa mata'un algururi ko wa malhayatu duniya rayuwar duniya ta kasance ko ni ba illa mata'ul gururi sai dai rayuwa ce kawai ta rudi rayuwa ce ta rudi ma a ƙauli ta'ala tabaraka wa ta'ala kam taraku min jannatin wa uyunin wa zur'in wa maqamin karimin wa na'matin kanu fiha kam nawa taraku suka bar min jannatin suka bar aljanna wa uyunin ga ruwa mai ɓuɓɓugowa wa zur'in ga tsirrai wa makamin karimin da makami mai girma wa na'amatin kanu fiha da ni'imomin da suke ciki ma ƙauli ta'ala fi ayatul ukra tare da ga wani aya kuma fa akhrajnahum min aljannati ka gani kam taraku min jannati na uyunin a kuma gashi nan fa harajna min jannatin an fitar da su daga aljanna wa uyunin da idanuwan ruwa wa kunuzin da taska wa makamin karimin da matsayi mai girma fa huwa al-ijtima'ul madahi wa zam nan akwai madahu akwai zam ko fi shay'in wahidin cikin abu daya an samu madahu an samu zammu fi shay'in wahidin wal izra'i fi shay'in akwai izra kaskanci cikin wani abu wa ta'zimi lahu kuma da girmawa fi shay'in wahidin a lokaci daya subhanahu wata'ala ubangiji ya tsarkaka kaga taraku min jannat gashi can dai ana mala hayatu dunya laibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathuru fil amwali wal banina ne ko wa malhayatul dunya illa mata'ul gururi wannan ya nuna maka ai duk wannan zargi ne eh zargi ne amma kuma gashi nan la'ibun lahun zinatun tafakhurun bainakum wa takasur fil amwali fil amwali wal auladi da sauransu can kuma كم تركوا من جنات وعيون وذرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها كاغني مده da zamu an yi madahu an yi zamu a lokaci daya fa harajna min jinnatin min min jannatin wa uyunin wa kunuzin wa maqamin karimin to abinda ake nufi Allah maɗaukakin sarki subhanahu wata'ala muhidun bi ilmi kulli shay'in hadirun bi baɗin kulli shay'in hakimun Ubangiji shine ya kewaye kowane irin ilimi shine mai ba da labari a kowane baɗinin ilimi shine kuma mai hukunci a kowane irin ilimi fawar ishkalun azimun wannan akwai iskali mai girma fa ajaba sai shau jani amsa bi kauli ilam annal amraini waqi'an fi maqamaini lamari guda biyu din nan madahu da zamu waqi'an ko kuma waqa'a sun abku fi maqamaini a cikin maqamai guda biyu yawa li kulli maqamin nisbatun kowane mukami yana da nisba ta hussuhu wanda yake banta da shi wa hududu yana da haddi ta hudduhu wanda ya tsaya na fa maqamul madahi wa ta'zimu makami na madahu wanda ake yabo ne shi da girmamawa karafi subhanahu wata'ala ubangiji ya ambaci gurin da ya yabe madahin ya girmama madahin ma sabba min amihi gurin da Allah ya saukar da ni'imansa kaga jannatin wa uyunin wa zar'in wa maqamin karimin wa ni'matun kanu fiha kaga madahu ne da girmamawa ko zakara ya subhanahu wata'ala ma sabab min ni'amihi al'azima ubangiji ya ya ambaci ni'iman da ya saukar mai girma wa asda min hayratihi da yanda ya sako ya turo min hayratihi aljasima alhayransa mai mai gwabi allati ya muktabat ismihi rahman shine mahukuntan shine sunan ubangiji rahmanu wadal fadalul azimi da fadala mai girma fakana ikhbaru subhanahu wata'ala fi zalikal haddi sai ubangiji ya kasance wannan labarin da wannan iyakan ta'rifun li ibadihi Allah yana yin ta'rifi ne ga bayinsa bi miqdari ni'amihi irin gwargwadon ni'imarsa wa ma mata'a fi halqahu da wanda ya ji dadin daga cikin halittarsa min asar rahmati daga asari na rahamansa fa huwa ma'rufun fiha wannan sananne ne bi wajahi minnatihi da fuska na baye-bayensa kama kala kamar yadda ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ka gani wancan kenan wannan amatin kanu fiha wa in ta'uddu ni'matallahi idan ka nemi ka yi wa Allah iyaka cikin ni'imar salatu wasuwa baka iya baka yi saka kididdige ba ba da an zakara minnatihi bayan ya ambaci baye-bayensa allati manna biha ala ibadihi wanda Allah ya yi wa bayansa kyauta bi hukumin minnati da hukunci irin na baye-baye wa furin ni'imati da kwaran yawan ni'ima haisu ya ƙulu jalla jalaluhu ta gurin da Ubangiji yake faɗa Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسهر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسهر لكم الأنهار وسهر لكم الشمس والقمر الدائبين وسهر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه كذا الله الذي خلق السماوات والأرض Ubangijin da ya halici sammai da ƙasai wa'anzala sai ya saukar ma'an ruwa mina sama'i daga sama, fa'a haraja bihi mina samarati rizqan sai aka fitar da ‘ya'yan bishiyoyi arziki ne lakum gare ku, wasu hara lakumul fulka sai aka sahade muku wato jiragen ruwa zai ta jere bilbari ku dinga yawo a bayan ruwa. bi amrihi wannan horon ubangiji ne wasu hara lakumul anhara aka aka yassare muku koramai wasu hara lakumul shamsa aka bu aka fito muku da rana wal kamara da wata da'ibina ga sunan suna tafiya tare da ku wasu hara lakumul laila wan nahara dare da rana aka sahade muku wa atakum min kulli ma sa'altumuhu kuma aka dinga baku abin da duk kuka nema fahuwa ta'arifin libadi wannan ai duk in ka lura madahu ne ta'azimun ne bi fadlihi wa rahmatihi ta'arifin libadihi wannan ta'arifi ne na bayi bi na'amihi da ni'iman da Allah ya wa bayi ilzaman lahum wannan ya lizamce su bi haƙƙin shukuri godiya ya kamata li alamu min zalika shi'ati fadlihi saboda godiyan da za a yi wa Allah alhamdulillahi Allah mun gode maka alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi kasiran godiyan da za a yi wa Allah a wannan muhallin to godiya ce wanda za ta jawo si'atu fadalihi wa judihi wa rahmati yalwan fadalan ubangiji wa judihi da baye bayansa wa rahmati da rahmansa fa wa ta'rifun bi sifatihi bi sifatihi wannan ta'rifi ne na siffan Allah wa asma'i da sunayensa wa huwa min akadal umuri shar'iyya yana daga cikin mafi ƙarfi daga cikin lamari na shari'a fa hadal maqamu wannan maqamin wannan maqamin huwa wajhu dhikri shine wanda wajahu zikir fi hadhihi al-aya shine abin da ake kira cikin wannan ayar wa fi wa fil ayati al-ukhra a wata ayar kuma haisu zamma duniya sai Allah ya zargi duniya bayan ya yabe ta da abin da ya muku a cikin ta eh Allah ya yabe ta da abin da ya muku a ciki kuma sai aka zo aka zarge ta Allah yake cewa wasa maha mata ulgururi sai ce to duk wannan jin daɗin da kuka yi ƙul mata'ud duniya ƙalilun rayuwar duniya ƙanƙanuwa ce ba babba ba ce ko ƙanƙanuwa ce rayuwar duniya to kaga kenan ashe wa malhayatud duniya illa mata'ul gurur sabiqu kenan ila magfiratun min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ardi ko kaga naqalahum anil istigali an cire su daga barin shagala amma fi maqamil awwali awwali surati akan an shagalantar da su gabarin istigali amma fil maqamil awwali surati yani suratu ma abrazahu minan ni'ami suran abin da aka yi buruzin san daga ni'am iz kana min muqtar diyatiha domin hukuncinta al-ishtigalu biha anhu shagalan da aka yi wastigalu qalbi bihi shagalan zuciya bihi anin sirati ila Allah ta'ala shine juyuwa zuwa ga ubangiji fa naqalahum an hadha al-muqtada sai aka ciro daga wannan abin hukunci subhanahu wata'ala me ya shtagilu bi an gairihi saboda ya shagala daga ka shagala da Allah kar ka shagala da wani Allah kama kala jalla min qa'ilin kamar yadda ubangiji yake nunawa ka gane ka ga mata'u duniya qalilun amma wallahu khairun wa abqa kaga Allahu khairun wa abqa anan ya nuna maka ad-dunya qalilun ya nuna maka mata'ud duniya qalilun sannan kuma wa ma haya wa ma la hayatud dunya illa mata'ul gururi eh fa maqamul awwali maqamin nan na farko dalun fi ala ta'rifi bi ni'amihi yayi nuni ne yayi ta'rifi ne da ni'imarsa wa taradafa minanihi taraduful minani wato bibiyan manan liyashtagilul qalb saboda zuciya ta shagala bi shukril mun'imi ala ni'imatihi eh liyashtagilul qalba bi shukril mun'imi ala an ni'imatihi yawa an ni'imatihi eh wato la tabrahan bi an umin un'imta wa faraha bima an'ama in aqalta wannan shi ne abin da ake nufi la tabrahan bi an umin un'imta wa faraha bima an'ama idan kana da hankali idan aka maka ni'ima sai ka gode wa ubangijin da ya turo wanda ya ka maka ni'ima amma shi kuma ka ce masa ka gode kowane akwai kujerarsa saboda manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce idan alhairi ya zo maka to ka yi godiya wa mai alhairi amma godiyan yarju ilallah subhanahu wata'ala ne amma asalin abun ka gane ba shi ne ya ka maka abin da ya ka maka ba Allah ne ya turo shi ya zo maka da shi in ba turo shi ba ba wanda zai baka ba wanda zai baka amma in an turo za ka yi godiya wa wanda ya kawo man sana'a lakumul ma'arufu fa kafi'uhu wanda ya maka aikin alheri ka ce ka gode fa illan tasali wa law bi kalimatin tayyiba ka ce jazakallahu bi khairin wa illan tasali wa law bi kalimatin tayyiba shine wannan na'am wa fi maqami sani shi ko maqami na biyu dalun alan kidai ilai subhanahu wata'ala yayi nuni ne zuwa ga yankewa zuwa ga Allah wa tarku kullu ma siwahu kamar duk wani abin da ba Allah ba wa in azuma mawqi'ahu ko da abin yana da girma fil qalbi cikin zuciya har sai qulu jalla jalaluhu yadda ubangiji ya faɗa wa mal hayatud dunya illa mata'un al-ghururi rayuwar duniya ba komai bace rudi ne kawai bila iskalin wannan ya nuna maka babu wani iskali bai na makamani ka fahimci madahu ka fahimci zammu kenan is kullu maqamin lahu martabatun domin kowane makami yana da martaba ta husuhu wanda yake banta da shi wassalam shi ma amince tabbata ga abin da shaujani ya amsa wasu ila radiyallahu ta'ala anhu an ma'ana qaulu ta'ala an tambaye shaujani an ma'ana qauli ta'ala cikin ma'anan faɗin ubangiji fi hikayati sayyidina cikin hikayan sayyidina ibrahimu annabi ibrahim alayhi salatu wassalam haisu qala da yace rabbi arini kaifa tuhiyal mauta rabbi arini ubangiji ka nuna mun kaifa tuhiyal mauta yaya kake raya mutattu qala sai Allah ya ce wa annabi ibrahim awalan tumin baka yi imani bane qala sai annabi ibrahim ya ce bala na yi imani walakin sai dai liyatma inna kalbi zuciya ta ce nake son ta ƙara samun nutsuwa fajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shaujani amsa ai ilam ka sani anna ma fi hadhihi al-ayat anna ma fi hadhihi al-ayati abin da ke cikin wannan aya huwa anna Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ma hafi alaiha halu ibrahima babu abin da ya ɓuya daga cikin halin annabi ibrahim min kaunihi muminan cewa annabi ibrahim mumini ne bi annan la qadirun ala ihya maut domin Allah ba wani abin da ya ɓuya masa yana sane annabi ibrahim ya san komai yana yana sane da yana da sane da kudarin ubangiji akan raya mutattu walakinnahu alayhi salatu wassalamu sai dai annabi ibrahim arada al-intiqal min ilmin yaqini ila ainin yaqini abin da ya so ya fita daga ya san wuta na kuna a kunan wuta yake son ya gani eh ya san ilmin yaqini kira to yana son ya ga ainin yaqini ne wannan shine dama ilmin yaqini ainin yaqini haqqul yaqini maratibu uku ne wal amru wajibu fi hadha al'amarin da yake wajibi cikin wannan annahu ma tajarra bai iya zage dantse ala hadha su'ali ba ba wanda yake yin wannan tabbayin illa ibrahim alayhi salatu wasalam sai annabi ibrahim ne lima kana hususiyatihi saboda matsayinsa a wajen Allah ya kai wannan tambayar yawa in wanda bai kai annabi ibrahim ba ne ba ma zai iya ba balle ya yi ba zai iya ba balle ya yi kaga shi annabi ibrahim ɗin tambayar da ya kenan amma wannan wanda ya girmi baban shi nan ƙwaisunsa za a uzairu shi ai uzairu cewa yi ai ba tambaya yi kamar haka ba ko ba cewa yi rabbi arini kaifa tuhiyar mauta ba sai ce anna yuhiyallahu mauta anna ta yaya kaga akwai bambanci ta yaya saboda shaddad bin adin ko buktu nasar ya kashe mutane masu yawa wannan shine dalilin tambayan tsaye shine fa'a mata hullahu mai ato amin sai Allah kashe shekara ɗari saboda ta yaya ya ce bai ce arini ba to kaga bambancin tambaya eh to limakanu hususiyat min Allah ta'ala bainar rusuli wai la fa ma kana yata'atta li adin babu wanda ya isa an yus'ala an misal hada yayi irin wannan tambayan da annabi ibrahim yayi fa innahu lamarin man kashafa sirrul qadari duk wanda aka yaye masa sirrin kadarin ubangiji allazi ista'sara Allah bihi an jami'i khalqihi wanda Allah ya yi tasirantu ce ka nuna min in ya faɗa haka to akwai damuwa ne fa inna tajallitul ilahiyya domin tajalli na ubangiji barizatun za ta bayyana lil wujudi bi kauni ne laysa li halqi minha illa shuhudu suratun suratun wa aynan babu abin da zai bayyana a gare shi sai dai shuhudin da zai zai ga sura ne wa aina wa amma ma fi baɗin ha abin da ke cikinta min bawarikil asrari na daga walƙiyar nan na sirrori allati la matsama wanda ba a kwaɗayi an tantaha ilai hal afkaru wanda tunani zai riska fa inna tilkal asrar domin wannan sirri in faradul haqu bi ilmiha Ubangiji ya kaɗaita da sanin wannan ilimin subhanahu wa ta'ala, wa man ɗalabaha min halƙihi duk wanda ya nemi sanin wannan sirrin daga cikin halittarsa an yi shafa lahu a yayi masa tilkal asrar wannan sirrin ɗare da hu Allah zai kore shi imma an ƙurbi ko a kusa da shi wa huwa da hijabu to ya zama hijabi kenan na'udhu billahi minhu muna neman tsari kar Allah ya mana haka wa imma an tauƙi a su'ali ko kuma a sa hannu wannan tambayan wa tarkul jawabi anu a yi shiru a amsa masa in kare min lawul hususiyati in ma abucin hususiya ne wa imma bi ta'dili sharidi ko kuma a yi masa tsanani na ladabi bi nuzulul uqubati bihi a saukar masa da azaba daidai shi li'anna asrara al-qadari domin sirrin kadarin ubangiji abin da yake nufi allatihil bawadin tajallil ilahiyya wanda ita take baɗini na tajallin ubangiji ista'asar alhaq subhanahu wata'ala ubangiji ya yi ta'assuri bi ilmiha da saninta la ya kashifu hali adam min halqihi ba wanda ake yaye masa daga cikin halittarsa waliza saboda haka addaba sahibul hususiyatul kubra ake wa mai hususiya mai girma ake masa ladabi wa in azuma maqamuhu ko da kuwa matsayinsa ya girmama kaman wa sayyidina nuhu alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi nuhu abin da ya faru a kansa addabahu bi qawlihi ai ya tambayi Allah ya ce innahu min ibni ko inna ibni min ahali wa inna wa'adaka al-haqq sai ce me fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun karka tambaye ni abin da baka sanin ilimin sa innahu min ahli haka ya fada yanda yake zaton sa innahu min ahli yana daga cikin ahlina wa huwa alladhi talabahu ibrahimu amma annabi ibrahim ya nemi sanin haka wa as'afahu bi su'alihi Allah ya dakatar da shi ya tausasa masa wa qawlu subhanahu wata'ala sai Allah ya ce masa awalan tumin baka yi imani bane ka gani awalan tumin baka yi imani bane kaga wannan tambayan annabi nuhu da na annabi ibrahim annabi ibrahim yana gaban annabi nuhu da wannan aka gane ai kaga manzala sallallahu alaihi wasallama shi kuma yana gaban su gaba daya annabi Musa ai yayi tambaya an tambaye shi a bayan ƙasa akwai wanda ya fi ka ilimi ya ce shi dai a sanin babu Allah ya ce to ka tafi majami'ul baharai ne zaka gamu da abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ka tafi ya je gamu da abin da ya gamu a ya ce laƙallaki na min safari na haza nasba shaida ya tabbata an da ku an sha wahala domin ya ce atina gada ana laƙallaki na min safari na haza nasba to an da ku kenan lokacin bambancin yadda ake gane ni zanen annabawan kenan eh wannan eh to shi kuma habibu da halilu to shi habibu shi kuma lokacin da aka zo aka aka yi maganganu a jaishi usratin manzala sallallahu alaihi sallama ya ce an yafe masa an yafe masu da Allah ya tashi yin magana sai ce a fallahu anka lima azintala a fallahu anka yadda Allah ya faɗa kenan a fallahu an kalima azintala ranka ya daɗe ranka ya daɗe imamu makki abinda ya mai kutul kulub shi ya amsa wannan a fallahu an kalima azintala ranka ya daɗe yaya kace musu haka amma tun da kace shi kenan shi kenan kaga akwai bambanci kaga nan falatas alni ma laysa laka bihi ilmun inna inna ibni inna min aljahilina kaga ni falatas alni ma laysa laka bihi ilmun inni u'izuka an takuna min aljahilina kaga ni kaga to bai kai na annabi ibrahim ba arini kaifa tuhiyal mauta qala awalan tumin qala bala qala awalan tumin ka gani baka yi imani bane kaga akwai bambanci kaga shi an amsa masa amma nan yace fala tasalni kar ka tambaye ni ma laysa laka bihi ilmun inni a'uzuka an takuna min aljahilina to daga nan za gane kaga isaci ne nan aka yi wa annabi ibrahim to da irin wa'innan ne za ka iya ganewa wane ne yake gaban wani a cikin annabta to shi yasa aka ce annabi ibrahim sai a ce a annabi muhammad sai a ce annabi ibrahim daga annabi ibrahim to sai a ce annabi musa eh annabi musa ko annabi nuhu to a nan ne ake kaiwa da kawowa to duka malaman suna iya fitarwa daga maganan da Allah ya yi musu ne. wanne a ba haka wani a to in haka ne kai hakan ka gani eh haka ne hakan ne amma ba hakan ba ne annabi muhammad sallallahu alaihi sallama shine akhirun nabiyina ko shine awwalu a'a awwalun nabiyina a zahiri annabi nuhu ne shine annabin shari'a amma a baɗini ne yake tafiya haka shi ne wa iz akaza Allahu misaqahum wa minka tukuna wa min nuhin wa ibrahima wa Musa wa Isa ina ce bayan annabi Isa tukuna annabi Muhammad ya zo a yaka ne to kayan kuwa in in ya zo a siga a suran yadda ya zo ne ai da ya zo wa iza kasar lawa min saƙa nabina wa min ka sai ce to wa min nuhin ne za a fara faɗa to amma wa minka ya ce to ya aka yi to shi ne shi ne ma'anan amma ba yadda ya zo ai ba haka ya zo ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabin farko shine annabin ƙarshe to amma a zahiri ai sai wajahu dilal shine kawai zai nuna maka annabi muhammad yana nan tantani ko amma a zahiri ai daga baya zo sai da annabawan da suka zo tukunna ya zo tunda shine hatimun nabi'ina ko to tunda kuma shine hatimun nabi'ina shine cikamakin annabawa to an yi kuri ne kenan saboda haka ya zo ne a wancan wani siffa na istifham inkari wannan istifham na inkari ne yani annallaha alimun bi iman ibrahim Allah yana sane da imanin annabi ibrahim walakin istifhamahu Allah ya fahimtar da shi istifham inkariyan wato istifhami inkari mazdaruhu al-itabu manzarinsa shine za a yi tuhuma ka annahu yaqulu lahu kaman yana ce ma Allah ne in kaman yana ce masa ne innaka mu'minun bi anni qadirun ala ihya'il mauta kai dai kai imani kana ka sani cewa ina ta da mutattu fa ma wajen su alika me dalilin tambayanka in kana li ihya'il mauta in kana ganin saboda rayar da mutattu ne fa innaka mu'minun bi anni qadirun ala zalika to kai ma ka san na isa wajen kana su alika da kashafin sirri amma idan kana son nuna maka yadda abin yake ne fa inni la ukushifu wali gairi ba na budawa wani na shine kudura shine hakikan kudura wa qawluhu sai dai fadin sa walakin liyatma inna qalbi ma'ana al'idma innani natsuwar zuciya huwa sukunin ra'u shine tsorata da firgita shine ra'u ya natsu wa tamakkana sakinatu min ra'u in samu natsuwa daga barin gigita min wujudil iltirabi daga samun raurawa wa shakki da kokonto wala wahami da wahamu wal wajalu da tsoro wal farqu da nisanta fa hadha huwa al idma idma innan wannan shi ake kira idma innan wal idma innan ibrahim dumanina na annabi ibrahim fi hada alayhi salatu wassalam cikin wannan alayhi salatu wassalam bi annahu idza haddathahu muhdisun sirran idan kai magana da mutum a sirri fa inna li kulli insanin muhdisan fi sirri kowane mutum akwai wanda yake magana da shi cikin sirrinsa ya hajiruhu zai ba shi labari au ya tsalu ko ya tambaye shi au ya jibu lahu ko ya amsa masa shakkan au zannan au wahaman ko shakka ko zato ko tunani wa ma biru an bil waswasi wannan shi ake cewa waswasi da kauli subhanahu wataala fadin ubangiji wana alau ma nu waswasu bihi nafsahu mu mun san abin da yake yin waswasi a cikin zuciyarsa fa inna ibrahimu annabi ibrahim arada yana nufin idza haddathahu muhdisun sirran idan mai baka labari ya baka labari a boye an mujid imani daga wajibcin imanin su bi anna Allah qadirun an ihya'il mauta ubangiji mai iko ne wajen raya mutacce ya kula hu masala zai ce har ra'aitahu ka ganshi wa in lam tarahu in ba ganshi fa min aina ya qaulaka bihil qadau ta ina ne zai za ka ga abu yanke bi annahu waqi'un ya abku farada sai yana nufin dumani na tunatsuwa ne yake sa haka na zuciya ne da libin sa'ilu sir saboda mai tambaya ya jawo sirri bi annahu ra'ahu bi ainihi ya gan shi da idonsa hakikatan da gaske wassalam ya cika in ta ma amlahu alaina sayyidina radiyallahu anhu min hibzi wa lafzi wannan shine wato sitilin farko kenan muka tsaya akai ko Allah ya bamu albarkan abin da muka karanta albarkan sayyidina rasulullahi albarkan shehu tijjani albarkan shehu ibrahim Allah muna roƙonka min fadalika bi fadalika wa min judika bi judika wa min karamika bi karamika wa bi izzatika wa azmatika وبفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمننه أن تكرم سوانا وأن تدافئ لنا الشرور يا ربي منا توسل إلى سيدنا رسول الله da martabansa a wajenka mun baka amanan kawunanmu da imaninmu wajen maza Allah Allah ka riƙe mana mun baka amanan zaɓenmu ya rasulallahi ka sarrafa mana ka sarraha mana ka sahale mana kuma ka kare mu daga dukkan kariya ka kaskantar da dukkan wa'inda za su cutar da mu zahiran mubadina bi jahir rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مدرومة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسل الحمد لله رب العالمين فاتحة نعم